بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من السادوة أولا الفافية من البركة yau muna safiya ce ta alhamis biyu ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga maka zuwa madina dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai wacce ta daidai da sha tara ga watan biyu shekarar dubu biyu da ashirin da shida miladiyya a wannan masallaci ne albarka masallacin juma'a na darul qur'an da ke nan ganyen oda a garin saminaka don ci gaba da gabatar da tafsirin alƙur'ani mai girma na wannan wata na ramadan Allah madaukakin sarki ya dace da mu yau muna yau muna nan a cikin wannan sura suratul an'am a jiya idan jama'a ba su manta ba mun yi tariya dangane da tarihin annabi ibrahim alaihi salam da abin da ya faru tsakanin shi da mutanensa da irin hujjoji da ya nuna musu suka bijire a kai da irin tagomashi da sakamako da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa shi annabi Ibrahim alaihi salam saboda wannan kokari da ya yi na tsayawa akan tauhidi da kaɗaita Allah maɗaukacin sarki da bauta a kowane lokaci Allah muke roƙo ya datar da mu insha Allah ta'ala yau za mu tashi inda Allah ta'ala yake cewa ذلك هدى الله يهدي به من يشاء نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين الله سبحانه وتعالى بين بينا من سونا وأن النباوة da Allah ta'ala ya ambata a cikin Qur'ani mai girma daga cikin burriyan Annabi Ibrahim da waɗanda ma ba daga cikin burriyansa ba kamar Annabi Nuh alaihi salam da sauran annabawa da manzanni baki daya sai Allah ta'ala ya ce zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadi wannan ita ce shiriyar Allah wacce yake shiryar da wanda ya ga dama da ita a cikin bayinsa walau ashraku kuma da a ce sun yi shirka la habiqa anhum ma kanu ya'malun da duk abin da suka kasance suna aikatawa ya rushe ya lalace أولئك الذين آتيناهم الكتاب ودنشن سوني ودن مكبيوا للتفي wal hukma da kuma hukunci wan nubuwata da kuma annabta fa in yakfur biha haula'i to idan waɗancan suka kafirce ma waɗannan saƙonni na Allah suwaye waɗancan mutanen garin Makka idan mutanen garin Makka suka kafirce wa ayoyin Allah suka yi yin imani da littafai da Allah ya saukarwa annabawa da manzanni faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin to hakika mun shirya musu wasu mutane waɗanda ba za su kafirce ma waɗannan saƙonni na Allah ba su waɗannan mutane su ne almuhajiruna wal ansar mutanen suke hijira daga garin makka suka koma madina da mutanen da suka suka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka agaza masa wanda Allah ta'ala da kansa yake cewa huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin shine wanda ya taimake ka da nasararsa ya kuma taimake ka da zaratan muminai don haka Allah ta'ala ya shirya masa wasu mutane waɗanda za su yi imani kuma za su bi abin da Allah yake so kuma ba za su taɓa zama irin mutanen garin makka ba ulaika alladhina hada Allah waɗancan da muka yi magana ko mu ce waɗannan da Allah ke tattauna mana magana game da annabawa da manzanni tun daga faɗinsa وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا عن العالمين dukkaninsu da iyayensu wa min aba'ihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim wa jitabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim duk waɗannan baki daya Allah ce su ne waɗanda Allah ya shiryar da su fa bihudahu muqtadi don haka kai ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da magoyan bayansa masu bin sa kuma ku bi irin tafarkin shiryarsu an gane wannan ula'ika alladhina hada Allah waɗannan su ne waɗanda Allah ya shiryar fa bi hudahu muqtadi don haka da shiryarsu ya kamata kai ma ka yi koyi qul la as'alukum alayhi ajra kace da su bana roƙonku wani sakamako wani lada da zan karɓa a wurinku na nazo ku da saƙon Allah in huwa illa dhikra lil alamin ba komai ba ne shi wannan alƙur'ani face tunatarwa ne ga talikai ga halittun Allah baki ɗaya waɗannan ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana irin baiwar da yawa annabi Ibrahim alaihi salam amincin Allah ya tabbata a gare shi da sauran waɗannan annabawa wannan jama'a daraja ce da babu irinta don haka tun da Allah yake halittar 'yan adam a duniya kakaf ba a taɓa yin waɗanda suka kai manzanni daraja ba bayan su sai annabawa bayan su sai sahabban manzon Allah bayan su sai sauran waliyai kidan kaga abin yana da bene yana da maratu yana da matakai babu ranan da wani waliyin Allah zai fi wani annabi daga cikin annabawan Allah sannan babu wata rana da wani manzo zai da wani waliyi zai fi wani manzo daga cikin manzannin Allah kenan shi kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ce masa yayi waɗannan annabawa da manzanni su ne waɗanda muka aiko su da wannan babban saƙo don su isar da saƙon Allah zuwa ga bayinsa don haka kai ma ka bi irin shiryarsu kenan wannan ya nuna maka duk wanda ya bauɗewa shiryar Allah da ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bi wasu mutane ya bi wani tafarkin da ba wannan ba hakika ya riga ya jibinta wa kansa tafarkin halaka haka nan bayan su dole ne ka bi abin da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam suka rayu akai dan su ne ake kira muminai kuma Allah ya kira su masu gaskiya duk wata aya da zaka ji an ce ya ayyuhal ladina amanu da su ake a farko sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kuma Allah ya yarda da imaninsu har yace ma ya ba su aljannatai waɗanda ƙoramu na gudana a ƙarƙashinsu don haka Allah ya ce wa man yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda duk wanda ya saba ma wannan manzo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an gane wannan ai min ba'di ma tabayyana lahu al-huda a bayan shari'a ta bayyana a gare shi karara ya ganta ya fahimta ya sani amma da gangan ya bijire ya kangare ya kibi wa yattabi ghayra sabilil mu'minin kuma yi tafarkin da ba na mu'minai ba kaji suwaye mu'minai sabon manzon Allah sai Allah ce nuwallihi ma tawalla wannan kam za mu jibintar masa abin da ya jibintar wa kansa na bin tafarkin bata wa nuslihi jahannam a ƙarshe Allah ce za mu shigar da shi wutar jahannama wa sa'at masira makoma ta yi muni Allah ka tsare mu don haka annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah madaukakin sarki ya masa wannan tagomashi cewa waɗannan annabawa da manzanni su ne waɗanda Allah madaukakin sarki ya shiryar da su don haka kai ma ka bi irin shiryar su ka ce da mutane lallai ni ba na roƙonku wani lada da za ku biya ni a kan wannan saƙo da na kawo muku in huwa illa zikra lil alamin wannan alqur'ani ba komai bane face tunatarwa ne ga ainihin wato waɗannan mutane mu ƙara komawa jama'a mu kalli ayoyin nan da kyau nan Allah ta'ala yana cewa walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun inda a ce waɗannan annabawa da manzanni sun yi shirka da Allah la hadiqa anhum ma kanu ya'malun da duk abin da suka kasance suna aikatawa da ya ɓaci da ya lalace amma ku duba yadda Allah ya ambaci annabi Ibrahim da ‘ya'yansa ko annabi Ishaqa annabi Yaquba Dawuda Sulaimana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun dukkanin waɗannan baki ɗaya idan muka dube su Allah sai ce walau ashraku inda a ce dukkanin su ranka takaf da su da iyayensu da a ce sun haɗa Allah da wani a wurin bauta la habita anhum ma kanu ya'malu da duk abin da suka aikata ya rushe kuma wannan gaskiya ne wannan yake nuna maka cewa jama'a ashe dangantaka ba ta aiki ga kowa sai wanda ya bi hanyar Allah wai dan kana da na malam wani to bai nuna ai kai din shine ko kuma dan kana da na wani ko wali wani ko malam wani baya nuna cewa kai ma din wali ne sai dai in kai aiki irin na aikin mahaifinka kai koyi da shi akan hanyar Allah wannan ya nuna maka cewa ashe shi ma uba idan ya zamto ya kauce wa hanyar Allah to ba hujja ba ce kace ni ma zan ci gaba da bin sa ko da ko akan hanyar bata yake dan wannan zai gadar maka da hasara shine abin da ya faru tsakanin annabi Ibrahim da wani mahaifinsa haka nan idan ka duba zaka ga duk wanda ya bijirewa sakon Allah da wanda ya aiko annabawa da manzanni da shi to ko da babansa annabi ne to wannan dangantakan ba ta amfanar da shi zai zama daga cikin wuta ka karanta labarin annabi Nuhu alaihi salam shi da ɗansa ɗansa ya ƙi imani haka da kowa ka bane lokacin da Allah ya sako ruwa fa fatahna abwaba samai bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyunan فالتقى الماء على أمر قد قدر لوكتشن دروا يرجع يزور annabi nuhu ya hau jirgi an fara bismillah majriha wa musaha inna rabbi laghafurur rahim wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibali annabi nuhu sai ga ɗansa a gefe sai kira shi kai ɗana zo ka hau jirgin nan tare da mu mu samu mu tsira wala takum ma'al kafirin kada ka zamto da tare da kafirai maza zo ka hau kawai sai kalli ubansa sai ce sa'awi ila jabalin ya asimuni min alma sha ni zan hau wancan dutsen zai tsare daga ruwa kai riba muku tafiya ku baban ya ce mata mm la asima al-yawma min amri Allah illa man rahim a yau fa babu wanda zai tsira daga wannan al'amari na Allah sai wanda Allah ya ji kanshi annabi nuhu na faɗa shi ma yana faɗa ana cikin tafiya wa suna cikin tattaunawa wa hala bainahuma al-mawju sai igiyar ruwa kawai ta zo ta shiga tsakaninsu ta murɗe wannan ɗan nashi ta dilmiyar da shi a cikin ruwa fa kana min al-mughraqin ya kasance daga cikin waɗanda aka halakar da su aka nutsar da su a ruwa to ku je annabi nuhu alaihi salam ku ga annabi ne ko shine manzon farko da Allah ya aiko a bayan ƙasa me ya faru sai dinga roƙo ya Allah ɗana yana daga cikin ahalina ya Allah kuma Allah kai ɗin nan kai ne mafi hukunci masu hukunci sai Allah ya kira annabi Nuhu ya ce ya Nuhu ya kai Nuhu innahu laysa min ahlik wannan dan baya daga cikin iyalanka innahu amalun ghayr salih lalle shi din aiki ne wanda ke ba mai kyau a'a innahu amila ghayr ghayr salih a wata qira'a lalle shi dan nan naka ya aikata aikin da ba na kwarai ba don haka fala tas'alni ma laysa laka bi ilm kada ka kuskura ka tambaye ni ko ka roƙe ni abin da baka da ilimi a kai inni a'izuka an takuna lil jahilin Allah ta ni ne maka wa'azi kada ka zama daga cikin jahilai annabi nuhu nan take tuba zuwa ga Allah yace qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm Allah ina neman tsarinka kada in sake roƙonka wani abin da ban da ilimi akai sannan wa illa taghfirli wa tarhamni in baka gafarta min ba ka ji kaina akum min khasirin zan zama daga cikin hasararru kaga ashe dangantaka kai danka ba zai iya amfana da aikinka ba shi yasa ranar da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sako Allah ya ce masa wa anzir ashirataka alaqrabin manzon Allah ya ji hawo kan dutsen safa yace wa sabaha ya ku jama'a ku taru duk aka zo ya dinga kiransu ɗaya bayan ɗaya يا عبد يا يا يا, يا بني عبد مناف يا واني يا بني واني يا بني واني yace ku tsare kawo kanku daga wuta domin ba zan iya tsina muku komai ba a gaban Allah lallai ni manzo ne da Allah ya aiko ni da gargadi kuma gaba gare ni akwai azaba mai radadi ga wanda yake imani sai manzo Allah ya kira yarsa na na Fatima Allah ya kara mata yadda yace ya Fatima binta Muhammad صلى الله عليه وسلم يأتي فاطمة يا محمد يأتي أنقذي نفسك من النار كتري كنك كتامر دكنك لقوتا فإني لا أغني عنك من الله شيئا دومني بدأ يسيدنا مش قومي بعد بان الله ما تقربا بإيماني kaga ashe ko da za a iya maka wani abu to sai kana da imani amma idan ka cakuɗa aikin da shirka to wannan aikin naka gaba ɗayansa zai rushe zai lalace zai wargaje ranar alkiyama za ka ji gaban Allah kana sa rai a baka ladan sallah a baka ladan azumi a baka ladan hajji a baka ladan biyayya ga iyaye a baka ladan zuwa masallaci da neman ilimi sai ka je ka ga ashe duk aikin ka Allah ta'ala ya mai da shi yashi ya mai da shi kura abin shekewa wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura ku kalli irin alaƙar da ke tsakanin mata da miji sai Allah ya ba mu misali misalin annabi wani annabi lutu alaihi salam da wani na'am annabi nuhu da annabi lutu alaihi da annabi nuhu alaihi salam mata yansu ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط الله يتكبر مسلم مثالي منا game da matayen annabawan nan guda biyu annabi Nuhu da annabi Lutu kanata tahtaini min ibadina salihaini sun kasance karkashin bayinmu nagartattu guda biyu fa khanatahuma sai suka yaudare su suka ha'ince su suka bijirewa hanyar da suke kiran zuwa gare shi Allah ta falam yughniya anhuma min Allah shay'a don haka da annabi Nuhu da annabi Lutun ba za su iya tsinana mu waɗannan matan komai a wurin Allah ba wajen su cece su wa qila kuma za a ce da su udkhul menene ادخلوا النار مع الداخلين ku shiga wuta tare da masu shiga Allah ka tare mu da haka ya ku bayin Allah mu gane imani da Allah shine nan tushe gaba da komai tauhidi shine abin da zaka ji da shi gaban Allah in duk abin da ka aikata a duniya zunubi ne Allah zai iya gafarta maka baki daya ya sanya ka a gidan aljanna amma wallahi in ka sake ka je gaban Allah da shirka da Allah to ka kada inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha lalle Allah baya gafartawa idan an hada shi da wani abu a wurin bauta amma yana gafartawa game da abin da bai kai shirka girma ba Allah ya ce wa man yushrik billah duk wanda ya hada Allah da wani auren bauta faqad dhalla dhalalan ba'ida wannan ya bata bata manitanciya Allah ka kare mu Allah ka tsare mu gabarin fada ta barkin shirka kuma ta barkin da shirka malamai da yawa sun yi magana to ba wannan ba shi kansa shi kansa mai gidanmu masoyinmu jagoranmu wanda za mu bi shi a baya mu shiga aljanna insha Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah bai kare shi haka ba ce masa yayi walaqad uhiya ilayka hakika mun yi wahayi zuwa gare ka wa ila alladhina min qablika da waɗanda suka zo gabaninka la in ashrakta wallahi idan ka hada Allah da wani a wurin bauta la yahbatanna amaluka wallahi tabbas lallai sai aikinka ya ruguje ya lalace wala takunanna min al-khasirina kuma lalle tabbas za ka zamto daga cikin hasararru waɗanda ayyukansu ba za su yi musu amfani a duniya da kuma lahirar baki ɗaya in ya zama wannan shine abin da Allah ta'ala ya faɗa wa annabi Muhammad kuma Allah ya san manzon Allah ba zai shirka ba amma an ce irin a tauna tsakuwa ne don aya ta yi ne aya ta fi tsoro don haka babu wani aikin da zai amfani a gaban Allah in dai akwai shirka tare da shi ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون da za su haɗa Allah da wani a wurin bauta lallai da dukkanin ayyukansu sun lalace Allah maɗaukakin sarki ya tsare mana imaninmu abu na biyu jama'a wannan aya ta nuna mana cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai taimaki addininsa da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da ƙin meƙe da son mai so kuma Allah zai taimaki sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta yi rinjaye akan bid'a sai ta yi rinjaye akan dukkanin shirkiyat wannan ya nuna maka cewa a shi lokacin da gaskiya ta bayyana gare ka to ba ka da wani dalilin cewa a'a a dan jira sai jibi a'a a jira sai gata a'a sai zuwa shekara mai zuwa a'a ina jiran wani ne ya mutu sannan da hanya ta kwarai wa ya gaya ma cewa rayuwarka za ta kai wannan lokacin jama'a mun gane wannan Allah ka shirya da mu Allah ka gyara mana zukatan mu ya rabbal alamin sannan wannan ayoyi jama'a sun nuna mana cewa saƙon annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ruwan sama ne ga duniya ma'ana Allah ce in huwa illa zikra sai ce lil alamin shi alqur'anin nan ba komai bane face tunatarwa ne face wa'azi ne face fadakarwa ne sai ce ga talikai baki daya wannan ya nuna maka cewa shi Allah ya kuma zan Allah zuwa ga iwaye zuwa ga duk duniya baki daya wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira walakin aktharan nasi la ya'lamun Allah ya bama aiko ka ba sai dai don zuwa ga dukkanin rankatakaf din duniya kana mai bishara kana mai gargadin mutane sai dai da yau mutane ba su san wannan ba hakanan Allah ta'ala ya ƙara bayyana wannan a cikin wancan sura suratul a'raf qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an kace ya ku mutane lalle ni manzon Allah ne zuwa gare ku baki daya allazi lahu mulku samawati wal ard wanda shine mamallakin mulkin sammai da kasai baki daya la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit babu abin wuta bisa cancanta sai shi shine mai rayawa shine mai kashewa fa aminu billahi don haka ku yi imani da Allah wa rasulihi da wannan manzon nata annabiyil ummi wannan annabi da bai iya karatu ba bai iya rubutu ba allazi yu'minu billah wanda shi yana imani da Allah wa kalimatihi da kalmominsa wattabi'uhu la'allakum tahtadun kuma ku bi shi domin ku sami shiriya wa in tuti'uhu tahtadu in kuka bi manzon Allah lallai tabbas za ku sami bin tafarkin shiriya Allah madaukakin sarki ya dace da mu zaka ya ku jama'a wannan shine a takaice abin da waɗannan ayoyi suke karantar da mu lallai mu yi ƙoƙari mu bi Allah kuma mu kiyaye kanmu daga dukkanin abin da zai lalata mana aiki wanda ya nuna maka kuma wajibcin bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan kayi aikin babu shirka da tauhidi tsantsa kuma sai wannan aikin naka ya dace da wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi sannan zai samu karbuwa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala abu na ƙarshe jama'a shi ne mu lura da kyau ashe kai a matsayinka na mai wa'azi ba kana wa'azi ba ne saboda sai kowa ya bi ka kowa ya yarda kowa ya yi imani da kai sannan wa'azin ka ya cika a shi kansa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ce masa Allah ya yi wa ma ala rasuli illa al-balagh al-mubin babu wani abu akan manzo sai isar da sako mabayyani fadhakkir innama anta mudhakkir ka wa'azantar kadai kai ne wa'azantarwa ne lasta alaihim bi musaytir kai ba ne tirsasa musu bane karfi da yaji sai sun yi imani a afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin Allah ce yanzu kai zaka iya takura wa mutane ka tirsasa musu har sai sun imani Allah ce a'a lasta alaihim bi musaydir illa man tawalla wa kafara amma wanda ya juya baya ya kafirce fa yu'azzibuhu Allahu al'azab al-akbar Allah zai azabtar da shi azaba mafi girma Allah ce inna ilaina iyabakum lallai zuwa gare mu ne makomarsu take thumma inna alaina hisabahum sannan kuma gare mu hisabin su yake wa imma nuriyannaka ba'd alladhi na'iduhum aw natawaffayannaka fa inna ma 'alayka albalaghu wa 'alayna alhisab haka Allah yake Allah ce ko da zamu nuna maka wani bangaren abin da muke musu alƙawari na azaba wanda zamu yi musu a lahira ko kuma mu ɗauki ranka ma ba tare da mun nuna maka ba ka sani abin da ke kanka shine isar da sako Allah ce mu kuma hisabi yana hannunmu in ji Allah wane mutum Allah ka samu dace Allah ta'ala ya gaba da cewa
وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون الله سبحانه وتعالى يجي وما قدر الله حق قدره بس جرم ما الله حقيقة من جرم ما وند يسنشنك با إذ قالوا يا يند سكتشي ما أنزل الله على بشر من شيء ألا بيسوك وولد أدم ونأب نوهيبا قل كشيرة من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وانيني وندي سوكر دا ون اللتاف دا النبي موسى يقول شيء نورا أمدين هكي وهدى للناس دا مدين شريعة دا متاني تجعلونه قراطيسا كنا ميد سوكوي فلا ينتكداني تبدونها كنا بينا الدسوق وندهك سوق وتخفون كثيرا أما كنا قوي مفي يوى دقتين ساقا من الله وعلمتم كما أنسنا الشيخ أنكرا تدكوا ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم أبن دبك سنبا قود إياينكم an gane wannan ko kuma aka sanar da ku abinda ba ku sani ba ko da iyayenku wane ne wannan ya saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi a matsayin haske da kuma shiriya wanda kuke sanyawa ya zama takaddu kuna bayyanawa ga abin da kuka so kuma kuna ɓoye mafi yawa daga ciki kuma wane ne ya sanar da ku wannan abin da ba ku sani ba ko da iyayenku tambaya ce Allah ke musu amma tambaya ce wacce ba ta bukata amsa tambaya ce ta zargi a kansu qulillahu Allah ce manzon Allah kace da su Allah ne ya saukar da wannan littafi thumma zarhum fi khawdihim yal'abun sannan ka basu a cikin fagabniyansu suna ta ainihin wato dimuwa ka basu a cikin barnarsu suna ta wasa suna ta fagabniya Allah ce wa hada kitabun anzalnahu mubarakun to wannan littafi ne wanda muka saukar da shi mubarakun mai tarin albarka musaddiqul ladhi bayna yadayhi kuma wannan littafi yana gaskata sauran saƙonnin littafai waɗanda suka gabace shi walitunzira ummal qura wa man hawlaha kuma don kai wa'azi ga uwar alƙaryu ita ce garin makka wa man haulaha da dukkanin garuruwan da ke ainihin wato gefe-gefenta duk garuruwa da ƙasashen da ke zagaye da ita Allah ya aiko ka domin kai gargaɗi zuwa gare su wallazina yu'minuna bil akhirah kuma waɗanda suka yi imani da lahira yu'minuna bihi suna yin imani da wannan littafi da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi وهم على صلاتهم يحافظون كما صو سن كتنشي سنا كياي صلولون وأن الآية الله سبحانه وتعالى ينا ميد مرتنيني قعينه واتو وأن نسكي قرية أن نبتر النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقتين كافران قال مكة دقوما ما يهودا وبكدا تدوان سورة مكية a makka kuwa ba a riga an da yahudawa tukuna amma saƙon alƙur'ani mai girma saƙo ne wanda ya game kowa da kowa ba a cewa don ta sauka a makka ne ba za ta yi aiki a kan yahudawa ba tunda allah ya ambaci littafin attaura wanda ya saukar wa annabi musa alaihi salatu wassalam to allah ta'ala sai ce wa ma qadarullaha haqqa qadarihi ba su girmama allah matuƙar yadda ya kamata a girmama shi ba don in ka san girman Allah in ka san wane ne Allah to wannan zai sa ka dinga jin tsoron saba masa jima mun gane wannan yawancin mutane ke wasa da Allah har wani ma yake shi Allah ne ko wasu ce komai Allah ne kamar yadda mabiya hanyar haƙiƙa suke yi masu aqidan haluliyya cewa Allah ya sauka jikin komai komai Allah ne kuma Allah ma komai ne da ba don samuwar Allah ba ai da dukkanin halittu ba samammu ba ne Allahu qul wa zaril wujuda wa ma hawa in kunta murtadan bulugha kamali fal ghayru duna Allah in haqqatahu adamun ala at-tafsil wal ijmali man la wujuda lahu min zatihi fa wujuduhu lawlahu aynu mahali واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفق محلال دكا ودنن da ake nuna komai Allah ne Allah ya tajalli a jikin mutane da haka mutane kuma sun zama Allah ko komai ka gani Allah ne masu wannan aqidan ba su girmama Allah hakikanin girmamawa ba domin idan ka dubi yadda Allah subhanahu wata'ala ya sifanta kansa za ka gane cewa yadda Allah ya faɗa haka yake laysa kamithlihi shay'un babu wani abu da ke kama da Allah wa huwa as-sami'ul basir amma duk da haka shine mai ji kuma shine mai gani tunda Allah ya ce baya da kama da komai akwai abin da zaka iya gani ka ce la ga wani kaman Allah akwai shi shi da kansa Allah ce walam yakul lahu kufuwan ahad ko kufuan ahad ko kufan ahad Allah baya da wani wanda ke tamka tamka shine abokin halitta annawir wal matin wanda in kare shi za a ce la kaga wani kaman wani suna kama da wani na farko kenan na biyu Allah ba shi da kufu'i wanda zaka ce daidai wa daidai an ka gani la wani fa kaman wani sak Allah baya da wannan yana ji Allah yana gani Allah ta'ala yana sauka Allah ta'ala yana da yana halitta Allah subhanahu wata'ala yana magana duk waɗannan sifofin Allah ne amma kai da kanka ka sani komai da Allah ta'ala ya halitta hatta a duniya suna da bambanci ko ba haka bane yanzu kanka da dakiya shi iri ɗaya ne yo ai shi ma kai yace da shi ko to da kafarka da kafan kafan sauro fa yaya iri ɗaya ne to don Allah ya ce yana da kafafu wannan ya nuna cewa kafan shi irin ta halittu ne la wannan bai taɓa kasancewa haka nan mun gane wannan shi ta Allah ta'ala ce wa ma qadarullah haqqa qadarihi ba su girmama Allah haƙiƙanin girmama wanda Allah ya cancanta su yi masa ba idan kana so ka gane girman Allah to ka dubi halittun Allah baki daya dan adam wata halitta ce wacce ya santa mafi girma Na'am, ku bani amsa, halittar sama, da ina, ƙasa, babu wani abin da ɗan adam ya gani ya san girman su kamar waɗannan abubuwan. Haka dai kuma haka bane, yawwa. To amma ka duba wannan saman, tsakaninmu nan da sama, sama ta ɗaya, tafiyan nisan tafiyan shekara ɗari biyar ne, kafin mutum ya kai. sannan tsakanin kowace sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai tafiyan kuma ya kai nisan tafiyan shekara ɗari da ita ba mun gane kenan kaga girman ba a magana hankalin ɗan adam ma ba zai iya surantawa ba dan babu wanda ta zuwa ya gani amma Allah ta'ala yayi bayani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani kuma dole mu yarda to idan muka dubi sammai da ƙasai baki ɗaya an gane wannan sama nawa bakwai ƙasa ma ina bakwai haka ne ko to in aka haɗa su baki ɗaya sai mu koma ayatul kursi Allah ya ce wa fi'a kursiyuhu as-samawati wal arda kursiyin Allah ta kewaye ta fi girman sammai da ƙasai baki ɗaya Abdullahi dan Abbas yake cewa kursi ba ita bace asalin can sama al'arshi a kursi yace inda Allah subhanahu wata'ala yake aje kafafun sai to ita wannan kursiyin idan ka dauki sammai da kasai baki daya guda bakwai din nan idan ka jefa su a kursi to kaman ka jefa kwandala ne a cikin sahara za san da ita to ka duba girman wannan ba fa je kan girman Allah ba tukuna halittun sama da ƙasa baki ɗaya sannan babu wani babu wata halitta mafi girma da Allah subhanahu wata'ala ya halitta kaman al'arshinsa ita ma kursiyin ka da al'arshi kaman ka jefa ainihin wato ƙaramin dutse ne ko zobe ne a cikin ainihin wato dokar daji ko a cikin sahara in ka haɗa da al'arshin wane al'arshin Allah. To, al'arshin Allah ba yana cikin sama ta bakwai ba ne, a'a, shi yana saman sammai ne baki ɗaya. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala faɗa ar-Rahmanu alal arshi tawa Allah mai rahma ya daidaita bisa al'arshinsa shi ya tsara wa kansa a ina al'arshi yake a saman sammai don haka halittun Allah baki ɗaya idan ka kalle su ba komai ba ne idan ka haɗa da mahaliccinsu baki ɗaya to al'arshi shi kansa kenan girmansa to Allah subhanahu wata'ala kuma yana bisa al'arshinsa kuma daidaito ne irin wata ta dace da shi baka cewa ai ga yadda ya daidaitu baka yin tawili dole waɗannan sun shari'a ka bar su kamar yadda shari'a musulunci ta zo da su kada ka kamanta kada ka kore kada kai komai kada ka murke fassara duk kai waɗannan Allah ya ce ya daidaitu ya daidaitu ya ya daidaitu ba mu sani ba shine wata rawan dan bid'a ya zo majalisar Imam Malik ibn Anas Imam Darul Hijra rahimahullahu ta'ala ana ta karatu sai ya ce Imam Malik ubangiji ya ce Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa Allah ne rahma ya ya daidaita bisa arshin sa sai ya ce masa ya ya daidaita yana tambayan wani Imam Malik Imam Malik sai ya bashi amsa ita mishi alistiwa ma'alum daidaiton Allah bisa al'arshin sa ne sananne ne wal kaifu majhul ya ya daidaiton babu wanda ya sani don Allah bai gaya mana ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gaya mana ba shi ma da ya sani da ya mana bayani ina fata an gane yace wal imanu bihi wajibun kuma imani da wannan wajibi ne dole kowa ya yarda yace was su'alu anhu bid'ah kuma tambaya ma game da wannan bid'a ne ashe a addini akwai abin da ka iya tambaya akwai abin da kuma ba za ko in ka tambaya din to wannan tambayar ta gabata da mene ba ta da ma'ana ba ta da gurbi sabo ma za ka iya kai wannan tambayar dan ba a yi ta addini da akwai damar ai tambayan da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi jama'a mun gane wannan to a sama da al'arshin Allah a nan ne kuma ubangiji mai rahma yake to in jan kuka duba da kyau za ku gaya girman Allah yake sammai da kasai inda kun ji girman su ballan kana halittar dan adam shi sa Allah ta'ala yake cewa la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin nas yawai halittar sammai da kasa su suka fi girma fiye da halittar mutane walakin aktharun nasi la ya'lamuna sai dai mutane ba su san wannan ba a wurare guda uku ne a cikin alƙur'ani mai girma Allah ya ambace wa ma qadarullah haqqa qadri na guri na biyu shine suratul hajj Allah ta'ala ya cewa ma qadarullah haqqa qadri lallai ba su girmama Allah haƙiƙanin yadda ya kamata su girmama shi ba inna Allah laqawiyyun aziz lalle Allah mai ƙarfi ne ko mabuwayi ne wuri na uku shine suratul zumar Allah ta'ala yana cewa wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun Allah ta basu girmama Allah haƙiƙarin girmama wanda ya kamata su yi wa Allah ba wal ardu jami'an ƙasa gaba ɗayanta qabdatuhu yawm al-qiyamah damka ɗaya Allah zai mata ƙasa ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai Allah zai sa a nannaɗe ta kuma ya damƙe ta da hannun damansa guda ɗaya wasamawatu kai sammai ma baki ɗayansu maqwiyatun bi yaminihi za a nannaɗe sammai guda bakwai ɗin nan za a nannaɗe su gaba ɗaya su a hannun daman Allah Allahu akbar ka duba ba sammai da kasai din baki daya ballantana kuma a ce maka abin da ke cikin su baki daya wanda wannan yake nuna maka ya girman Allah yake don haka girman Allah dan adam baya isfanta ba bai sifantuwa shi yasa Abdullahi dan Abbas Allah ya kara mishi da yake cewa duk lokacin da ka shirya zaka saba wa Allah to kada ka kalli girman saban da zaka yi a'a ka kalli girman wanda zaka sabawa idan ka gane girman wanda zaka sabawa da irin iko da yake da shi a kanka wanda in ya ga dama ko ne zai ce kawai gaba ɗaya lokaci kai ka faɗi ka mutu ko ya burkushe ka ko ya gama da kai to wannan zai sa ka ji tsoron Allah ka ki saba masa Allah ka shiryar da mu don haka Allah ta'ala yace wa ma qadarullahi haqq qadari ay ma awwamuhu kama yanbaghi ta'zimahu basu girmama Allah irin yadda ya kamata a girmama Allah ba إذ قالوا يا عند سكت شيء ما أنزل الله على بشر من شيء سكت شيء أي ألا بيسكر وجدا أدم كومي با هكا ألا يتاري متاني كوي كراز بي باب ونساقو كاجي كافر شي ماذا تسي ألا يتشوى عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى كتم بيسو wane ne ya saukar da wannan littafin da ya aiko annabi Musa da shi wani littafi Allah ya aiko annabi Musa da shi at-taura ko to littafin at-taura da ku yahuda kuke karantawa da wasu daga cikin mutanen garin makka waɗanda suka rage da wani gugubin na addinin annabi ibrahim wane ne ya saukar da wannan littafin da ya saukar wa annabi musa a matsayin shari'a a matsayin haske ga mutane taj'alunahu qaradis kuna sanya waɗannan takardu su zama takardu na karantawa kawai ba ku aiki da su an gane wannan ai tubudunaha kuna bayyana abin da kuke so ne kawai a cikin su don su ƙarin yahudawa shine suka ce ma in ut ku je wajen manzon Allah ku je wahayi amma in utitum hadha الحمد لله الحمد لله يهديكم ويسر لكم yace in utitum hadha fakhuduhu idan ya baku wannan abin da kuke so ranku yake so to ku amsa wa in lam tuqtahu fahdharu in kuma ya baku abin da ba ku so ne ku daidai ba da ra'ayinku ba to ku kyale mishi kai shi shi yasa Allah ya ce wa man yuridillahu fitnatahu duk wanda Allah ya nufi ya fitine shi falan tajida lahu min Allah shay'a ba za ka iya amfanan masa komai a wurin Allah ba falan tamlika lam falan tamlika lahu min Allah shay'a ba za ka iya mallaka masa komai a wurin Allah ba ulaika alladhina lam yurid Allah an yutahhira qulubahum wadannan su ne wadanda Allah ta'ala baya so ya ainihin wato tsarkake zukatansu لهم في الدنيا خزي الدنيا سنادا توزرشي لولاقنشي ولهم في الآخرة عذاب عظيم الآخرة كما سنادا وتئرن لا ونئرن عذابا من جرم قلتي ألا ككارم ألا كسرم وسأل الله تعالى يتنبيع قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى ويوانيني سوكر دوان للتاف لأن موسى يزول الشيء قم نورا وهدى للناس حتى kuma shiriya ga mutane taj'alunahu qaradita sai ya zama kuka rika mayar da takaddunsa falle falle kuna bayyana wanda kuke so shine tubudunaha kuna bayyana abin da kuke so wa tukhfuna kathira amma kaji kuna boye mafi yawa wannan shine dabi'an yahudawa kuma shine dabi'an duk wani dan bid'a duk wani dan bid'a baya son an kawo wani hadisin da ya ci karo da menene bid'arsa ya san hadisin amma sai ya ɓoye ya san ayar alkur'ani da ta haramta amma sai ya ɓoye sai ce ku ai ba komai saboda ya amfani da kwakwalen mutane jagale ya batar da su gaba da hanyar Allah to wannan ɗabi'un yahudawa ne suke wannan wa tukhfuna katira amma kuna ɓoye da yawa daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar kaso mafi yawa وعلمتم كما أكثر لكم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم أبن دبك سني بكل إيايانكو وانيني يوانا قل الله كنن كو سبال أمسا كو قل سبال أمسا قل الله كشيء الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون كما كتالي سأتكم كوطا وانسو أتكم قرنفسو سنة تواسا هذه لا يبقى شو آية cewa ƙulillahu ka ce Allah ne shin nan ana magana akan zikirin Allah ne ko ku ana maganan ba da amsa ne na'am kun yi shiru nan ana maganan ambaton Allah ne aka ce qulillahu shi ne ya halatta in ka zo zikiri ka dinga cewa Allah Allah Allah shi kadai ko ko ya zo a siyakin da Allah yake yin tambaya ne wane ne ya saukar da littafin da aka saukar ga annabi Musa a matsayin haske da shirya ga mutane kuna sanya shi zanto falle fallen takarda kuna bayyanar da abin da kuke so kuma kuna ɓoye mafi yawa daga ciki sannan wa ya sanar da ku abin da ba ku sani ba ku da iyayenku ka ce Allah ne don ana magana ambaton Allah ne so don haka wannan aya kamar da wasu 'yan bid'a suke fakewa da ita cewa ai wannan ce hujja ta cewa ambaci Allah da kalma ɗaya za ka yi cewa Allah Allah Allah ka dinga faɗin Allahu kawai ba tare da ka haɗa shi da wani abu ba duk cikin abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya karantar jama'a babu wani abu ƙwaya ɗaya ko zikiri ƙwaya ɗaya da ya nuna yadda manzon Allah ke ambaton Allah shi kaɗai sai dai ya ce Allahu Allahu Rabbi la ushriku bihi shay'a أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كذا جملة ليني باب اللفظ قايات رك لذلك سامو أنا أنبتن الله بشي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ذاك قو أبي كيني ما aka baka wurin ya razzaku ya razzaku to kana ta cewa ya mai azurtawa ya mai azurtawa ya maka ne ko wani ba kawai ya zo don annabi muhammad ya rasulullah ka karantar da ni wasu kalmomin da za su amfanar da ni manzo Allah sai ya koyi da shi wannan addu'a yace ka dinga cewa allahumma ghfirli warhamni warzuqni wahdini wa'afini an gane warfa'ni Allah ka gafarta min ka ji kaina ka bani arziki ya Allah ka bani lafiya ya Allah an gane wannan kai sannan Allah ka ɗauka darajata yace domin wannan ya haɗa maka alherin duniya da lahira baki ɗaya jima mun gane wannan da haka ba ambaton Allah subhanahu wa ta'ala da wata kalma guda ɗaya mu koma zuwa ga hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama da yawa kuma a masallacin da mun karanta littafin addu'a min kitabi was sunna babu wani wannan haka zaka ji manzon Allah yana jero addu'a malam Allahumma fatir as-samawati wal ard alim al-ghayb wash-shahada رب كل شيء ومليكه فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من, كل من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتها اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني عن الفقر توأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكرم تد مرسول هناك باب وتهجى أنا لتشي واقتي قل الله ya halatta ka dinga cewa Allah Allah Allah shi kadai wannan ba hujja bace idan muka lissi yaƙi na ainihin wato wannan aya ta alqur'ani mai girma dan kamar da malaman ulumul qur'an suke faɗi cewa qur'ani yana da abubuwa guda uku yana da as-siyaqu shine yanayin zubin da ayoyi suka zo akwai as-sibaqu sai an kalli wani abu ne ya zo kafin abin da zaka fassara din sannan kuma akwai allihaku abinda ake ɗaukowa wani fassaran sai a haɗa da wani don fassara su daidai to in mutum bai san waɗannan abubuwan guda uku ba to sai dai ya ta yin baran kaɗa ma a cikin ina a cikin alƙur'ani mai girma Allah ka tsare mana imanin mu to Allah ta'ala ce kun nazarhum fi qawmihim yal'abuna sannan ka kyale su a cikin fagabniyarsu a cikin barnarsu yal'abuna suna ta yin wasanni سألت وهذا كتاب أنزلناه كما وأن القرآن للتافيني مبارك من البركة أن قال وأن ألا ليتوكد شيء الذي أكني مصدق الذي بين يديه من جذكة دكنا للتفندس كقباتيش ولتنذر أم القرى ومن حولها كما دنكي النبي محمد صلى الله عليه وسلم kayi wa kayi gargadi ga uwar alkaryu uwar garuruwa ita ce garin makka wa man haulaha da waɗanda suke kewaye da ita Allah ya ce wallazina yu'minuna bil akhirah kuma waɗanda suka yi imani da lahira yu'minuna bihi suna yin imani da shi alqur'ani wa hum ala salatihim yuhafizuna kuma dalle su suna kiyaye ainihin wato sallolinsu idan mun kalli wannan aya jama'a a wannan wurin ne Allah ta'ala ya fara ambatan alqur'ani da cewa littafi ne mai albarka littafi ne mai mene mai albarka kalman albaraka me ma'anarta annama'u wa ziyada ko shine karuwan abu haɓakan abu ma'ana karuwan alkhairi karuwan samun jin daɗi da alkhairin duniya da lahira wannan alqur'ani ya kunshe shi shi yasa a wurare guda hudu Allah ya ambaci Qur'ani da sunan littafi mai albarka zaka in kana son albarka a rayuwarka ka dimanci alqur'ani ka riko shi wannan shine wuri na farko wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladhi bayna yadayhi a wannan sura har ila yau karshen ta zamu zo inda Allah yake cewa wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaquhu la'allakum turhamun mun samu nawa mun samu biyu idan muka koma suratul anbiya Allah ta'ala yana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama da mu baki daya wa hadha dhikrun mubarakun anzalna wannan zikiri ne mai albarka wanda muka saukar da shi afa antum lahu muntirun wuri na hudu a cikin suratul sad Allah ta'ala ya ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab da haka malamai suka ce duk wanda ke neman duniyar ta kai kyau ya riƙe alƙur'ani duk wanda yake neman Allah ya bashi tarin dukiya mai yawa mai albarka ya riƙe alƙur'ani duk wanda yake so Allah ya shirya masa ƴaƴansa da zurriyarsa ya riƙe alƙur'ani duk wanda yake so ya samu waɗannan baki ɗaya Allah ya tsare shi da taɓewa da talauci da damuwa da duk wata matsala ya riƙe alƙur'ani domin alqur'ani menene waraka ne ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur ce ya ku mutane haƙiƙa wa'azi ya zo muku daga wurin ubangijinku da kuma waraka daga cikin cututtukan da ke cikin zukata wa hudan kuma alqur'ani shari'a ne wa rahmatun kuma jin kai ne ga tuwane lil mu'minina ga masu imani Allah ya ƙara maimaita wannan a sofin isra me Allah ta'ala ya ce ku yi shiru ina an rabomi ba wannan ba irin wancan da wanda na karanta din nan akwai kwatankwacinta a suratul isra'i in ba ku sake amsa ni eh in ba ku amsa ta ta amsa ne ka koma shafan wa in kadu la yastafizunaka min al-ard yukhrijuka minha ko wa nunazzilu min al-qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimin illa khasara armu yani muraja wa nunazzilu min al-qur'an ko muna saukarwa daga cikin al-qur'ani ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين أبن ديك وركاني كما جن كيني جمومي جن كيني جتوالي جمومي أما ولا يزيد الظالمين إلا خسارا القرآن ما يتارى وأزالي بكوم في خسارة كاجي قاشي قاشي حسي قاشي شريع قاشي البركة قاشي الخير قاشي وركة amma wanda ba shi da imani da an karanta alkur'ani sai zuciyarsa ta samu matsala ko waka yake da kasa qur'ani malam dalla mi dalla muna sun jin wakan dalla ta mun qur'ani mu zaka ta mun shirju Allah malam dalla ka cire mun dalla ko ba san da an sa ambatan Allah alkur'ani sai yana jin kunci yana jin damuwa wannan fa wanda fa yake musulmi ne ina ga wanda shi kafiri kuma wuri na uku da Allah ya ambaci alqur'ani da matsayin ashifa wa cikin alqur'ani sai ina arramomi na'am ya a'a zan ba ku saka amsa yana nan a cikin suratul fussilat a'a ba qur'ani arabiyyan ba ana maganar kalmar shifa'u ne a qur'ani a suratul fussilat in ƙara ba ku saka amsa ne a wani shafi ne ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة مهم. مهم. to in ya gagara sai ku ba ni gari kuma an sami naka Allah ce qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa ka ce musu alqur'ani ga masu imani shiriya ne kuma waraka ne kaga wurare guda uku a cikin qur'ani Allah ya ambaci qur'ani da matsayin ne waraka ne zaka jama'a duk wanda yake son rayuwarsa ta albarka ya samu alkhairin duniya da lahira to ya riko da alqur'ani wajen koyon karatunsa wajen kokarin sanin ma'anoninsa wajen kokarin yin aiki da abin da ya kunsa muna fata Allah madaukakin sarki ya azurta mu da wannan abin da na karanta ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya a cikin lada wanda ne kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah ka sanya wannan ramadana ya zama ramadanin mafi alkhairi a cikin ramadaniyat Allah muna roƙonka ka karɓa mana azumin mu ka karɓa mana tsayuwar daren mu ka sa domin ka muke ya rabbal alamin Allah ka rubuta miki yantattu a wannan wata ka sanya mu cikin waɗanda ake yanta a kowane dare ya Allah muna roƙonka kai mana kyakkyawan ƙarshe ka saka wa malaman mu da alkhairi su karantar da mu suke mana tarbiyya Allah ka gafarta wa iyayen mu da dukkanin musulmai baki daya وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم